kuskuren a tura liman
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أشيء جوال كراتم دمك أشكل التافن تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم وبما أوتوا تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين نا الشيخ العلامة أستاذ الدكتور محمد الثاني عمر يجي الليمو حفظه الله تعالى wanda muke karantawa don kyautata halayyar mu almajiran ilimi yau muna hantsi na goma sha takwas ga watan Zulhijja hijiran ma'aiki shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da goma sha hudu ga watan yuni miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar za mu tashi a cikin fakara ta biyu daga cikin fakara da malam ya kawo ko kuma halaye da malam yake ambata waɗanda suke cin karo da kyakkyawar wanda suke hana tawalu daga cikin halaye da suke kore suke cin karo da tawalu bayan mun yi karatu akan tawalu da muhimmancin tawalu da koyi da magabata cikin tawalu sai malam ya kawo wasu halayya da duk wanda ka gan shi da irin waɗannan halayya to ba tawalu cikin lamarinsa mun karanta na farko wato kwaɗayin kwaɗayin wucewa gaba shishigi karambani ya siffa ce ta marasa tawalu sannan muna karatu a cikin na biyu yawan kuri mara amfani kasautu da'awi alfariga yawan tuli kuma kuma kuma kuma kuli na banza wanda babu babu ba na ƙarya ne kurin da ake ba komai a cikin abin da ake faɗa din sai kuri to mun zo daidai shafi na 88 da malam yace na 78 78 da malam yace wa fi tarihi islami نماذج من هؤلاء الذين لبسوا لباس العلم والدين وعقولهم خواء وقد فضحتهم سيرهم وكشف الله عن عوراتهم أتاريه المسلمين أقول نماذج مسلسل من هؤلاء نعلم وأنن الذين لبسوا لباس العلم وأن تكتسن تفافي تفافي نعلمي والدين لتفافي na addini wato na kyawawan halaye cewa suna Allah ne wa quluhum khawa alhalin zukatansu alhalin hankulansu kuma wofantattun hankula ne wa kad fadhahathum siyaruhum tarihin su shi ya kunyata su kashafa Allahu an auratihim kuma Allah ya yaye musu al'aura ya tona asirinsu wa min ha'ula'i daga cikin irin waɗannan wato ‘yan bani na iya akwai Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Garnati akwai Muhammad bin Abdurrahman al-Garnati ko al-Garnati wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da sittin da biyar gabanin mu ci gaba ina so mu fahimci wasu abubuwa guda biyu waɗannan misalai da malam zai bayar na maluma ne waɗannan malaman duka da za mu karanta misalansu malama ne a irin wannan zamanin za ka ce irin su ma a malintar kaɗan ne amma a irin wancan lokacin ne malintarsu a bar suka wasu ma za mu zo mu karanta cewa masu ba da tarihin nasu suna ba da shaida akan cewa suna son Allah da manzonsa amma ita zalla taɓewa da kake ganinsa da tuntuɓe da kake ganinsa wato daga hanyoyi na shaidan kala-kala da yake da su yana cimma mutanen kirki ya tura musu wani abu daban wani mai ilimin gasken ma sai shaidan ya hana shi tawalu sai shaidan ya saka masa girman kai ko ya sa masa ƙarya akwai bayin Allah har a wannan zamanin wannan za su yi magana ta ilimi za su amfanar da su amma kuma Allah ya jarabe su da ƙarya akan hakan to wannan jarrabawa ce wani lokacin addu'a ce babban makami to kar mu dinga karantawa mu rika jin cewa mu tsarkaka ne sannan abu na biyu za mu fahimci cewa waɗannan da yanzu za mu karanta su malamai ne da aka yi su tun ƙarni irin na biyar ƙarni na shida ƙarni na bakwai wato wasu kusan shekara dubu yanzu wasu shekara ɗari tara wasu shekara ɗari takwas da shuɗe wasu amma ɗabi'un da halayen sai ka ga exactly irin na ɗabi'un wasu da halayensu a wannan zamanin wanda yake nuna maka cewa irin waɗannan halayen a cikin masu da'awar malinta ba sabbin halaye ba ne da ƙarerai da kurin ilimi da babu za ka samu tun da can akwai waɗanda ashe suke irin waɗannan da sunan ilimi duk wanda Allah ya jarabe shi da irin wannan sai dai la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu shi wannan Muhammad Abdulrahman al-Ghaznafi ya rasu kan ɗari biyar da sittin da biyar bayan hijira ƙarni na shida kenan wa huwa mimman tarajjama lahu ibn asakir fi kitabihi kabir tarihu madinati dimashq yana daga cikin waɗanda ibn asakir ya yi musu ya yi bayanin tarjamar su fi kitabihi kabir a cikin littafinsa babba tarihu madinatu dimashq tarihin garin dimashq littafin da aka buga shi mujalladi kimanin tamanin ibn asakir wasafahu bi annahu kana kathira da'awi ibn asakir ya siffanta wannan algarnati da cewa mutum ne mai yawan kuri يذكر أنه رأى عجائب في بلدان شتى yana cewa ya ga ababen mamaki a garuruwa daban-daban ya je can ya je inugu ya je fatakon ya je fataskunu ya je lagos ya ga ababen mamaki aktaruha mustahilun fil aql mafi yawan abubuwan da yake faɗaɗin kuma a hankali ma ba zai yiwu ba hankali ba zai ɗauke su ba kaga suna nan a wannan zamanin da yawa wanda suke faɗa abin da hankali ba zai ɗauka ba walam ashtami ilaihi ibnu asakir yake ban je wajen sa ba lam ashtami ilaihi ma'ana ban haɗa ko matsayina na kwashi littattafa na zuwa wajen sa neman ilimi ba lamma ada ila dimashq lokacin da ya dawo garin dimashq binufuri minhu saboda kyama ta gare shi lima yukta anku min al-kadhib dalilin abin da ake hakaitowa labaran da ake bara daga gare shi na karerai da yake shirga duk wanda ya saka riga taguwa ta ilimi kuma yake sharara ƙarya to abin da ya fi kamata da shi kenan a kaurace masa a kyamace shi a kyamatar al'amarin kuma daga cikin alamomin ƙarya shi ne mutum ya dinka faɗan abin da ya saba hankali hankali ma ba zai ɗauka ba zancen da wahayi ne kadai zai yi shi ka yadda haka kawai mutum idan kayan kansa yana kan tarashi ko kuma zancen da ya ci karo da wahayi ya ci karo da wahayi mutum na biyu al-mubaraku ibn al-mubaraki ibn sa'id al-wasiti al-mulaqab bil wajih mubarakul wajih shi kuma ya rasu shekara ɗari shida da goma sha biyu alimun bin nahaw masanin nahaw ne hafiz al-qur'ana ya haddace al-qur'ani wa ta'allama al-qira'at kuma ya koyi qira'at wa sakana baghdad ila wafatihi ya zauna a garin bagadaza har mutuwar shi kun ga anan malamai ne fa suka ce da shi ya san nahaw ya haddace al-qur'ani kuma ya san qira'at kun ga nan da gaske yana da abu na ilimi. Bada'a bi talabin ilmi ya fara neman ilimi wa tafaqaha ala al-madhhab al-hanafi dan haka sai ya kware da fiqhun madhhabar hanafiyya wa yuqalu har ma ana cewa innahu kana qabla zalika hanbaliyya kafin ya kware kafin ya kware a hanafiyya sai da ya kware a hambaliya. Da ya kasance ɗan mazhabar hambaliya ne ilman wa fiqhan sai ya dawo kuma mazhabar hanafiya. Sun mantakala ilal mazhabi shafi'i sannan ya koma mazhabar shafi'iyya. Lamma tawalla tadrisan nahwi bil madrasatin bil madrasatin nizamiyya lokacin da wato ya jibinci koyar da karatun nahau a madrasatun nizamiya da ke bagadaza akwai madrasatun nizamiya a bagadaza shahararriyar makaranta tsohuwa ta da can elementary school wannan makaranta aka ba shi koyar da nahau to sai ya koma ya zama ɗan shafi'iya da annafi sharɗi waƙi ha domin daga cikin sharaɗin wanda ya waƙafin wannan makaranta an ya kuna nahawiyu bi ha shafi'iyya shine ya zama mai karantar da nahwa a makarantar ɗan shafi'iyya sai ce a to ana ba matsala ba ta sai mai shafi'iyya mu koyar da nahwu wa qad sakhira minhu ba'd shu'ara'i wasu daga cikin mawaƙa wani cikin mawaƙa a ya masa ya masa wato zambo ya masa izgidi shine shine wannan alkifti jamaluddin alkifti shi wannan mawakin malam zai ambace shi a shafi na gaba faqala sai yake cewa faman mublighun anni alwajiha risalatan wa in kana la tujdi ilayhi ar-rasailu تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك المآكل وما اخترت رأي الشافعي تدينا ولكن ما تهوى الذي منه حاصل وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك ففط لما أنا قائل القرناطي أيكو القفطي جمال الدين يتي فمن مبلغ عني الوجيهة رسالة الوجيه shine shi mubarakul wajih kuma mublighun anni alwajiha wa zai isarwa malam waji daga gare ni risalatan wata wasiƙa wa in kana la tajidi ilayhi rasail duk da ma wasiƙu ba amfani suke gare shi ba dan ka tura masa nasiha da wa'azi ba amfana ta zai ba da mazhabta amma saƙon nawa shine a ce masa da mazhabta lin nu'mani ka shiga mazhabar malam hanafi shine an nu'man ibn sabit abu hanifa ka shiga mazhabar abu hanifa ba'ad ibn hanbal bayan da kai dan mazhabar hanbaliya ne wa zalika lamma a'wazatka al ma'akil kuma abin da yasa kabar hanbaliyar maka koma hanafiyar lokacin da abinci ya gajiyar da kai ne lokacin da harkokin cin abinci suka gajiyar da kai sai kawar hambaliya ka koma hanafiya kana neman abinci wa maktarta ra'ayar shafi'iyyi tadayyunan ko baka zaɓi mazhabar shafi'iyya ma don tsantsar addini ba walakin na mata hawan ladhi minhu hasibu kawai abinda wato baka baka zaɓi ra'ayin ɗan shafi'iyya ash-shafi'i ɗan shafi'iyya baka zaɓi ra'ayin ɗan shafi'iyya don addini ba walakin na mata hawan ladhi minhu hasibu kawai dai kadai kana kwaɗayin abin da za ka samu a wajen sama wa amma kalilu to nan ba da jimawa ba an ta la shakka sa'irin ba ko shakka za ka koma ila malikin zuwa wajen ubangiji shine Allah fakkun lima ana sa'iru ka faɗaka ga abin da nake gaya maka وقد وصفه أبو الحسن علي بن يوسف القسطي وكنت وانا شنو مواجه Abul Hassan Ali ibn Yusuf al-Kifli shi ya wannan baitukan da muka karanta a baya. Malam ya ce, wannan malami Abu Yusuf abunan abunan Abu Abul Hassan al-Kifli al-mutawaffa am 646 ya siffanta al-mubarak al-waji bi annahu kana kathir al-hadab cewa ya kasance mai yawan surutu al-hadab الكلام الكثير الذي لا ينبغي yana da tafai kwaiwar zance wattawassu'a fil qawli wattawassu'i fil qawli da kuma faɗaɗa magana da kamba zance walahu sharahu nafsi kuma yana da kwaɗayin zuci yana da kwaɗayi shine shara wa kasratu da'awi da kuma yawan kuri li ilmi ma la ya'lamuhu kurin ilimin da bai sani ba kurin sanin abin da bai sani ba yana da shi mutum na uku abdulsatiri ibn abdulhamid ibn muhammad al-maqdisi al-hanbali da mutawaffa am 679 عبد الساتر الحنبلي وقد طعن فيه الحافظ الذهبي الإمام الذهبي شمس الدين يا سوشي عبد الساتر بقوله دفدنسا كان كثير الدعاوي يا كسنتي من يوم كورين إلمي قليل العلم كما ينادى كارنتين علم وقد رمي في الجملة ببلايا ومصائب أدنقل دي an jajjefe shi da masifu da dai abubuwan da ba su da daɗin ji bala ya jam'u bala eh an jajjefe shi da abubuwan da bala'i ne kawai da masifu eh saboda saboda saboda yana da me saboda yana da yana da yana da karambani na hudu alqazi jamaluddin yusuf ibn ibrahim ibn jumlata al-hawrani الشافعي المتوفى عام 738 قاضي جمال الدين الحوراني هو الحوراني wanda ya rasu shekara ɗari bakwai da talatin da takwas tafaqaha awwalan li ahmada karan farko ya samu fiqhun hanbaliya shine tafaqaha li ahmada thumma tahawwala shafi'iyyan sannan ya koma ya zama ɗan shafi'iyya. Ƙala fihi al-Hafiz zahabi Al-Imam Shamsuddin zahabi ya ce game da shi, kana kafirar da'awi, ya kasance mai yawan kuri, hatta innahu yawmal majalisi, har ma wato ranar majalisinsa wata rana ya ce, ala kulli halin ana shekul Islam. ceto ko dai da ya ta kasance dai in shekul islam ala ayi hal ala kulli hal ana shekul na babbar magana ce a wajen mana wa kana yubaligu fi adha ibn taymiyyah kuma ya kasance yana kaiwa go yana wuce gona da iri wajen cutar da ibn taymiyyah wa jama'atan da wasu daga cikin maluma saboda hasada wata makukin da kuma nuna ƙiyayya wa yu'jabu bi nafsihi kuma ana maqad ki wa yu'jabu bi nafsihi kuma an jarrabe shi da jiji da kai yana jiji da kansa walakinahu yuhibbu Allah ta'ala wa rasulahu sai dai a hakan yana son Allah da manzansa wa yu'dil mubtadi'a kuma yana kai farmaki wa ɗan bid'a wa fihi diyanatu wa husnu mu'taqadi kuma yana da addini da kuma kyakkyawar aqida in ji al-zahabi akan wannan malami kun ga tare da mummunan halinsa ya samu lambar yabo ta wani fanni domin a wannan zamanin Allahu musta'an ga kurin ilimin ga rashin ilimin ga rashin tsoron Allah ga rashin addini duk akwai masu fama da wannan matsala Allah ya kyauta mutum na biyar Abdurrahmani ibn Yusuf al-Hanafi المتوفى عام 803 فأنا فيه الحافظ ابن حجر ابن حجر ياسر كوانا مالمي عبد الرحمن ابن يوسف الحنفي فقال يتي وقد اجتمعت فيه وقد اجتمعت به ابن حجر يتي ناحد الشيء ورأيته كثير الشقاشق سينا ganshi yana da yawan surutu الشكاشق الشقاشق shine kalamun la ta'ila tahta magana ce wacce ba ta da wani amfani wannan kuma da yawa masu da'awar ilimi a wannan lokacin suna fama da shi mutum ka gan shi ɗalibin ilimi ne yana wa'azi yana karantarwa yana limanci yana jan sallar juma'a yana kaza yana kaza yana kaza amma yana teburin can yana surutu yana yashin can yana barandar can yana a ko'ina ko'ina wurin maganar sa kuma kowa abokin zancen sa to malamai suna kyamar irin wannan man kasura kalamu kasura khafa'u kowa da maganar sa ta yawa kuskuren sa zai yi ba kowa ne abokin maganarka ba ko ba ko ina ne wurin zaman ka ba a matsayinka na ɗalibin ilimi limami a ta tufafi ba kuma tufafi ne tufafin kawon ka to amma sai ka ga Allahu musta'an Ibn Hajar yace na ganshi yana da yawan surutu qalilal ilmi ila al-ghaya malam yace kuma yana da karancin ilimi matuƙa ainihin shine qalilal ilmi yana da karancin ilimi ilal gaya wanda yace ainun fa ba abin da ya tara da ilimi amma sai ku da yawan magana na shida Ahmad ibn Isma'il al-ma'ruf bil Hariri أحمد الحريري المتوفى عام 809 اشتغل بالطب شيخ موانا مالمي يا شغل كده harkar likitanci da afal adaba ya koyi wato karatun adab nan da aka ce ta'afa ba a ce ta'allama ba ba a ce ta'allama adaba ba ce ta'afal adaba me ake nufi da haka ana wato yayi wa adab hawan kawara wa nazara fil mantiq kuma ya ɗan leƙa ilimin mantiki wa kana khamilan kuma ya kasance mutum ne mai kasala ai kasul daga khumul kasul fattafaka sai ya dace anna katibar sirri fathallahi قربه من الظاهر برقوق في مرض أراد له nan sunaye ne ba sunaye ne shi za ka ji jumlar ta zo maka ta yi maka wani izu anna katibar sirri nan katibar sirri makami ne marubucin surru marubucin surru a wancan lokacin lokacin mamalik kuma mulkiya a shine matsayi a irin zamaninmu na yanzu na secretary to the federal government ne sakataren gwamnati a wancan lokaci. Yanzu ana wani labarin Ahmadu Hariri, to sai aka zo mana da kuma cewa katibu sirri sakataren gwamnati na wancan lokacin sunansa Fathullahi. An gane nan karkace Fatahallahu. Fathullahi suna ne, sunansa Fathullahi bin Musta'asan al-Isra'ili. فتح الله ابن مستعصم الإسرائيلي shine a lokacin sakataren gwamnati. To shi sakataren gwamnati mai suna Fathullahi, ƙarrabahu min zahiri barkok, a zahiri barkok kuma shine shugaban wannan lokacin. shine khalifa abbasi na wancan lokacin shine saifuddini al-zahir saifuddini barko don haka abin da zance yake cewa shi ahmad hariri da yake maganarsa ya dace cewa sakataren gwamnati mai suna fathullahi qarrabahu ya kai shi ya kai shi min zahir saifuddin barko wajen shugaba khalifa na wancan lokacin barko fi maradin arada lahu a wata jinya da shi khalifa ya a wancan lokacin da haka shi sakataren gwamnati sai ya nemo malam hariri inda dama yana yana likitanci فحصل له البرق سريعا sai kawai khalifa sai ya samu sauƙi cikin gaggawa yin ƙanƙanin lokaci fa aqbala alaihi ai sai hankalin sai ya koma kan hariri ke khalifa a a wannan likita kuma gashi bayan kai likita ne gashi kuma kai babban malami ne hamshakin malamin addini ai mun samu malami da haka fa aqbala alayhi sai mai da hankali a kansa fa wallahu iddata wa za'ifa wato ya bashi ya nada shi ayyuka da yawa shi ne malamin kaza shi ne malamin kaza shi ne PA na kaza shi ne FA na kaza وذكره الحافظ ابن حجر في معجم شيوخه الحافظ ابن حجر يا أم بتيش في معجم شيوخ ووصفه بالفضل والذكاء ya siffanta wannan malami da falala wazzaka da ƙwanya lakin akhadha alaihi sai dai kuma kash ya aibata shi annahu da cewa shi akhadha alaihi shine ya aibata shi ya aibata shi da cewa ya ta'anu fin nasi kaseeran yana yawan sukar mutane bayin Allah wa yadda'i da'awi aridah kuma yana furi furi mai faɗin gaske. Na bakwai Muhammad ibn Ata Allah al-Harawi al-Shafi'i kana hanafiya thumma tahawwala shafi'iyya Muhammad al-Harawi al-Shafi'i kana hanafiya da ɗan mazhabar hanafiya ne thumma tahawwala shafi'iyyan sannan sai ya canza sheƙa ya zama ɗan shafiriya. Wa da khalal kudusa sanata 814 ya shiga garin Kudus shekara ta ɗari takwas da sha hudu shi alharawi wa hajja ya yi aikin hajji a wannan shekara. Sun lamma ada ilal Kudus sannan lokacin da ya koma zuwa garin Kudus ishtahara amruhu biha sai al'amarin sai shahara a Qudus an yi babban malami gawurtacce wa ya san labarin a mamman himma da ɗan shehu da zurƙe ɗan muhammad da ya dawo garin kudus ya shahara wa a sha'a atba'uhu annahu ya hudu sahihaini mabiyansa suka yaɗa cewa ya haddata bukhari da muslim wa annahu imamun nasi fil mazhabi shafi'i wal hanafi kuma suka dinga kururu su cewa ai shine ai shi imamun nasi ne ai shi malamin malamai ne in dai akan maganar shafi'iya da hanafiya ƙwararre ne a shafi'iya kuma kar ka taɓa ka ji akan hanafiya aka kururuta shi a gari akan wannan wa fi ghairihi min al-ulum kai da wasu ilmomi ma duk abin da kake bukata ta zo eh mutane mabiyansa masoyansa suka kururuta al'amarinsa kamar yadda yanzu yawanci ɗalibai suka yi kururuta malamansu a social media kururuta a sa wani take da zai ja hankali shi to da haka da haka suka yada shi ala jari adati al'ajami fi tafsimi wa tahawili bisa dai yadda ya saba gudana a al'adar ajami, al'adar ajamawa da ba larabawa ba, al'adar bare yadda suka saba al'adar su ta gudana fit tasfini wajen kambama abu wata hawili da kuruta shi. Alhau girman abu mai girma, tahawil, kururuta ko girmama abu. girmamawa kuma na ba girmamawa na na me ba girmamawa da yake ɗaukar ma'ana kururuta ba girmamawa na me zan ce ba na ƙauna ba kururuta wa hada ja'alahu fi mahalli takadiri inda umara'i misr to wannan fa shi ya sanya shi a wani matsayi na martabawa inda umara misra wajen shugabannin misra gaba ɗaya lamma wafa da ilaiha yayin da ya tafi misra yayin da ya sauka garin misra shugabannin misra dama suna da labarin al'amarinsa sai kuwa suka rungumi al'amarinsa da gaske wa akramahu sultanu sarki na wancan lokacin ya karrama shi ya karɓe shi hannu biyu وتبعه كثير من الأمراء والمباشرين والأعيان ديوا daga cikin al'umara ‘ya'yan sarakuna al'umara nan ana nufin wato gidan sarauta wal mubashirin su kuma nan ana nufin manya-manyan ma'aikatan gwamnati wanda suke kan madafan iko su umara ana nufin ‘ya'yan sarakuna’ shi ana akan ce masa amir ko da shi ba sarki bane sarki na ɗaya ne su shi ko mubashir shine wanda yake kan madafan iko wal a'yan da kuma manya manyan mutane al a'yan al bariza manya manyan mutane suka bi shi fi ikramihi wajen karrama shi bilhadaya alwafira da kyaututtuka wato masu banƙai kyaututtuka na a gani a faɗa wafira a taufir shine cika abu nan yana ana nufin abu da yawa ke kyaututtuka alhadaya alwafira wato masu cikar banƙaye فتزايد اشتهار الدعاوى العريضة منه shikenan sai shaharar kururuwan nan wato sai ta ƙaru daga gare shi kururuwan nan ba da yake yi yake faɗaɗa ta sai ta ƙaru saboda yadda ya ga sarakuna da manyan gari suna dafifi wajen karrama shi wa annahu yahfazu an zahari qalbin sannan shi da kansa ya ci gaba da kururuta cewa ya haddace fa an zahari kalbin wato aka zahar qalb shine hadda hadda daka haka ba shi yake aka in kana hadda tana zuciya ko yawa ya haddace aka sahiha muslim bi asanidi ya haddace sahihu muslim da isnadin sa gaba daya wa sahiha al-bukhari matanan bila isnad kuma ya haddace matanin bukhari gaba daya kawai isnadinsa ne bai haddace ba. Bal taratan ya ƙulu ba ma haka, wani sa'ilin ma yakan ce, innahu ya fazu na ya ashara alfa hadisin bi asanidiha. Ke shi fa ya haddace hadisi dubu goma sha biyu da isnadin Hadisi dubu goma sha biyu kowanne zai kawo maka isnadinsa da kuma mataninsa. Irin yadda su Bukhari suka yi ko? wanda in ka in an hawwala isnadi da matani ma za su gano in an shigar da wani rawi cikin wani isnadi ma da baya ciki za su gano duk yadda aka yi da bukari a jirkita masa hadisi aka gagara a gaban sarki wai shi ma ya zo yana irin wannan kura ya shi ma ya da ce hadisi dubu goma sha biyu kowane da isnadin fa aqada lahu al-mu'ayyadu majlisan a wancan lokacin akwai wani khalifa khalifa abbasi al-mu'ayyadu shine abu nasr al-mahmudi eh al-mu'ayyadin khalifofi an yi su daban-daban al-mu'ayyad billah al-mu'ayyad billah tun na karni idan karni na biyar ne in rayuwa ana magana karni na tara ne eh ne al-mu'ayyad abu nasr al-mahmudi shikenan sai khalifan wannan lokacin fa aqada lahu majlisan sai ya shirya masa majalisi na na na, na muƙabala. Eh, a kan wani lokacin haka ake ake ba na ce shiɗanin shugabanni ba. ‘Yan bari. Kawai da kururuwar ta yawa ta yawa kawai ce kai malamin nan fa ya kamata mu abin nan. Allah kasan Najeriya ko da wallahi ya kamata musu haka. Kaga da aka yi wa Abdul Jabbar kaga an huta. kaga dubunsa ta cika ƙaryarsa ta ƙarshe amma da cewa yake cewa mai na fito menene yawo gaba gaɗi babu mai iya jijjiga ne har asirken yaƙi ya saka a anguwarsu ya fita da takobi ana binsa yana haka yana yana harba takobi yana nunawa cewa ya fi ƙarfin kowa kuma a taɓa shi a gani. Yana alfahari da ilimi, yana alfahari da shi ɗan gidan ilimi ne, yana alfahari da shi shaƙundunmu. Cika baki, cika baki, ba a magana ba, ba a masa katsin ke cika baki. Amma da Sarabi Rijiyar Lemo, da ya tsile shi akan littafinsa da ya yi al-muqaddimatul azifa, da ya tsile shi a kan wasu matsaloli a littafin da sai da zai sai ta gudu tun ma ba a zo magana mukabala aka zo mukabala ko ga ba ɗaya kamar an ji kaburi to aka zo ƙarshe yanzu yana gidan yari yana tsare wallahi inda gaskiya yake da ba tsare shi ba amma ba gaskiya ba su kuni da kurari to akwai waɗanda yanzu ma haka ya kamata musu kun ga masu sukan nan kamata ya a kama shi a ajiye shi ba duka ba zagi ba ɗauri kawai a kawo malama su zauna da shi malama a nemo almajirai su zauna da shi malama su huta Allah shi ma haka zai tsilli tsilli saboda shiga yake yi an je an masa decoration wani wuri wani ɗan falo a kafa masa kamar daga shi sai a ran sai faɗa abin da ya ga dama ya tashi a biya shi to akwai waɗanda kwata-kwata bai kamata a basu suna gashi har 'yan yara ƙanana sun zo sun fara sun fara waɗansu abubuwa da ba su tashi ma akan kashin su yaran nan na sulaja da ke Niger yana zagin malamai yana zagin shugabanni yana zagin manyan mutane yana tsinuwa babu kara ko kaɗan su ya haɗa mana mana kuɗin goro ya tsine mana albarka ya kafirta mu kuma ana kallonsa a rasa shugaba ko ciyama na lokacin gama na zai tsaya shi ai ba a yi wa zaman lafiya adalci fadlan an addini ba ma ka ce addini ba zaman lafiya kansa ba a masa adalci wannan bawan Allah khalifa al-mu'ayyad al-mahmudi sai ya kulla majalisa ta muqabala baina yadayhi ulama aka ɗauko malam harawi aka ajiye shiga malamai nan a gabansa ga shi gaban malamai وألزم بإملاء 12 حديثا متباينا aka tilasta masa ya zo da hadisi goma sha biyu ba fa dubu goma sha biyu ba ƙwaya goma sha biyu a cikin dubu sha biyu mutabayina kuma hadisan daban-daban falam ya kulli zalika amma bai iya yin hakan nan ba ko kaɗan bai iya ba wala arafa murada bihi bai ma san me ake nufi da abun ba me ake so ya kawo yaya ake so ya kawo shi bai ma gane ba wala amla wala hadisan wahida bai yi shiftar ko da hadisi kwaya ɗaya ba bal lam yurid hadisan illa wa zahara khata'uhu fihi babu wani hadisi da ya kawo face sai kuskurensa ya bayyana ashe turi ne da turari bi haidu zahara liman yu'tamadu mujazafatuhu ta yadda dai ya bayyana ga wanda ake dogara da da mujazafa na nufin mukhatara garaje ya bayyana ga wanda ake dogara da garajensa wa anna kulla madda'ahu la sihhata lahu da zai fi zama zahara liman yu'tamadu mujazafatuhu anna kulla madda'ahu la sihhata lahu ya bayyana ga wanda ake dogara da garajensa anna kulla madda'ahu cewa dukkan abin da yake da'awarsa na ilimi la sai hata lahu ba da inganta ba wani abin da ya inganta cikin abin da yake da'awa na ilimi bai san komai ba wa ma amkanahu illa tabarri mimma nusiba ilayhi ba abin da ya kamace shi a lokacin ba yadda ya iya shine ma amkanahu ba yadda ya iya illa tabarri sai barranta mimma nusiba ilayhi daga abin da aka danganta masa na haddar sahihaini da muslim da haddar bukhari matani da sanin kaza kaza a wurin kawai kan masu ba na ba da hakuri ai dama ba a fahimta ba ne ni dama asali ba ni na faɗa ba mutane ne suke ta wani yaɗawa ni ma dama akwai zan in tara su nake musu irin wannan abu ba daidai bane ba dan haka kaza kaza kaza kaza kaza ana abu kunya har yau Allah ya kiyaye to na gaji gaskiya mun yi minti arba'in da wani abu kuma za mu shiga a tasarrufi izabi fatawa eh shi kuma garajen garajen yin fatawa shi ma yana shi ma yana cin karo da tawalu garajen gaggawar ba da fatawa to shi kuma za mu saurara sai Allah ya kai mu sati sai mu sake a kan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara musu ladan abin da muke daidai abin da na kuskure Allah ya gafarta mani wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum